السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يوم بقي جوتم ربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبوليد بن كل ثلاثين ترى ما يوم الشرين لشدة جوتم شابي ميلادية لبوليد بن شاب بقي a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alayhi domin ci gaba da darasin littafin al-rububiyya wallafin babban malami shaykhul islami ibn taymiyya rahmatullahi alayhi wannan shine majalisun mu na 52 a cikin wannan littafi malam ibn taymiyya yana mana bayani akan yadda ake son bawa ya zama har ya zama ya tabbatar da bautar Allah ta gaskiya ga Allah shi kaɗai shi ne sai yake ce mana وذلك أن القلب باني بتو أكن يا كامن حديث ما لإبان جائعان حديث دكي نون يدع سويا دوسيا da soyayyar mukami ke ma mai su tasiri mummuna a cikin zuciyarsa da addininsa annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin da al-imam tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karkecina guda biyu da suke cikin yunwa suka afka a cikin wani garke na tumakai to ɓarnar da za su yi ga wannan tumakan ba su kai ɓarnar da san dukiya da kuma san mulki ke ma mutum a addininsa so daga wannan soyayya ita ce ake son a ba Allah subhanahu wa ta'ala ita kada ya zama soyayya ka ga wani abu ko ga wani ta fi soyayyar da kake ma Allah ta'ala idan kana son ka zama bawan Allah na gaske to sai ya zama soyayyar da kake ma Allah subhanahu wata'ala ta gaske ce to shine sai yake cewa wa zalika anna alqalba yadda lamarin yake ita zuciya idza zaqa halawata ubudiyyatihi lillah idan ta dandani zakin bauta da ake ma Allah subhanahu wata'ala wa mahabbatihi lahu kuma ita zuciyar ta ɗanɗani zaƙin soyayyar Allah lam yakun shay'un ahabba ilayhi min zalika hatta yuqaddimahu alayhi to babu wani abin da zai zama zuciyar ta fi son sa fiye da Allah balle har ita zuciyar ta zaɓe shi ta fifita shi akan Allah wannan yace ka'idar imani duk mutumin da zuciyar shi ta ɗanɗani zaƙin imani da zaƙin soyayya Allah maɗaukacin sarki to babu yadda za a ce wannan zuciya ta zaɓi wani Allah tana fifita wannan wani Allah akan Allah mulki ne dukiya ce ‘ya'ya ne mata ne da makamantansu dukkaninsu suna bin soyayyar da ake ma Allah ne a musulunci za ka so matarka ne idan ta bi Allah soyayyar da take ma Allah subhanahu wata'ala ita za ta sa ka ji kana son ta in ta zo mai saban Allah madaukakin sarki to ba za ka rika mata biyayya ba ya zama soyayyar nan da kake mata ta ci karo da soyayyar da kake ma Allah subhanahu wata'ala abinda ake bukata kenan wannan shine ɗanɗana zaƙin imani wa bidhalika yasrifu an ahli al-ikhlas lillahi su'a wal fahsha shi yasa da irin wannan ne wanda suka tabbatar da bauta ga Allah suka tabbatar da soyayya su ga Allah Allah madaukakin sarki yake kawar musu da as-su'a mummunan aiki wal fahsha da kuma duk wata albasha idan mutum ya bada zuciyar shi ga Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki sai ya kau da shi ba zai zama masoyin Allah ba zai zama kai mai saba ma Allah ba ba zai zama mai saba ma Allah ba saboda wannan soyayyar ta Allah da ta zauna masa a cikin zuciya ba zai zama yana saba ma Allah ba in ka so Allah ka bauta ma Allah da gaske to sai Allah ya karkatar da zuciyarka daga barin sabo duk ranar da kaga zuciyarka ta damfari da wani sabo na Allah madaukakin sarki to ka tuhumi bautar da kake ma Allah ka tuhumi soyayyar da kake ma Allah ba na gaske bane amma ma damar ka tabbatar ma da Allah soyayya da bauta to Allah ba zai baka ka zama kana saba masa ba kuma da wannan ne ake zama waliyan Allah shi yasa ai suke cewa ka'ida ita ce man kana lillahi a'lama kana lahu atqa wa akhsha duk mutumin da yafi sanin Allah to zaka same shi yafi tsoron Allah madaukakin sarki a cikin mutane haka akwai ka'idar man kana lillahi a'bada kana lillahi atqa wa akhsha duk mutumin da ya zama ya dauki bautarsa gabaki daya ba Allah to zaka same shi kuma mutum ne wanda yake da taqwa taqwa ko nisantar abinda Allah baya so da aikata kuma ababan da Allah madaukakin sarki ke so shi yasa ake son wannan bautar mu dauke ta mu ba Allah madaukakin sarki gabaki da sannan soyayyar mu ta zama gabaki ɗaya mun ba Allah da ikhlasin ya zama ba mu gwama soyayyar da muke ma Allah da soyayyar da muke ma wani abu ko kuma wani mutum ba kama qala ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a game da Annabi Yusuf alaihi salam كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله من بكنسكية كذلك من كار عن نبي يوسف عليه السلام الوقت إنما تنغري قباكي ذلك شيء بس يدبع سياي لا لا كدما تسركي ما تسركي تنيما سيوا سياي لا لا تدئتا وغلقت الأبواب وقالت حيث لك ta rufe ƙofofi ba ƙofa ɗaya ba ta ce haitala yanzu kai nake jira ƙala ma'azallah ya ce Allah ya tsare ni da aikata abin da kike gayyata ta yi ba kowa daga shi sai ita kuma ba garinsu ba ne kuma bai da mata kuma matashi ne shi kuma ita ma kyakkyawa ce kuma ba shi ya gayyace ta ba ita ta gayyace shi kuma in yi ba abin da zai faru ba wanda zai sanya sai Allah amma ce ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya yace Allah ya tsare ni ce wallahi ubangiji na ya kyautata mazauni na ya za ya za a yi saba ma Allah madaukakin sarki karshe matan gari aka zo aka rika yada cewa imra'atul aziz turawidu fada'a an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha lafi dhalalin mubin matan gari labari ya yaɗu domin zuwa ta yi ai bayan yaƙi sai ta mishi kuma ƙarya ta mishi ta mishi sharri ta mishi ƙage ta mishi ƙazafi ya fito yana buɗe ƙofa da ƙarfi yana gudu ta biyo shi kuma da gudu kawai shi kenan sai suka haɗu da mai gidanta suna haɗuwa sai ta zama mai kai ƙara kuma ta zama alƙariya ba ta ba haka ba a duniya ko kai alƙali ne kana da kes ɗinka har a dokar turawa dokar turawa idan kana da kes ɗinka kai alƙali ne yau shugaban alƙalan najeriya gabaki ɗaya idan akwai kes ɗin shi to ba zai zama shi zai saurari kes ɗin ba idan zai yi ya kai ƙarar wani to ba shi zai makan shi hukunci ba shi ma yanzu sai dai wani alƙalin ya masa shari'a ya masa hukunci ko a ce shi ke da gaskiya ko ba shi ke da gaskiya ba to amma ita ce ta zama ita ce alƙaliya sannan ita zama ita ce mai kai ƙara kawai suna haɗuwa ta ce ma da za'u man arada li ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim ta ce menene sakamakon mutumin da ya nufin ya aikata mummunan aiki da iyalanka kaga tambaya ta kai ƙara ke duk iyalinsa a lokacin ita ce matarsa ita ce iyalinsa ma da za'u man arada bi ahlika su'an kamar tana cewa ne kad arada ahadun bi su'an wa ana ahlu wani yayin nufin ya aikata mummunan aiki da ni kuma ni ce matarka kawai sai ta ce illa an yusjana abinda za a masa kai a kulle shi a gidan yari aw azabun ali ko kuma a masa azaba mai radadi shikenan karshe aka ce wa shahida shahidun min ahliha aka samu wani daga cikin dangin ta ya sheda ya bada ka'ida yace a duba idan aka ga rigarta ta yage ta baya to ƙarya take masa ai gaskiya ke ke gaskiya ke idan kuma aka ga rigarta ta yage ta gaba rigar shi ta yage ta gaba ba ta ta ba to ta masa ƙarya ce za ka duba aka ga ita ce ta jawo shi ta yaga mai riga shikenan sai mai gidanta nan da na yanke hukunci ce innahu min kaidikun inna kaidakunna azim يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ke ce ba ki da gaskiya so daga kai Yusuf yi haƙuri ka kau da kai daga barin wannan ke ko kina cin masu laifi shikenan matan gari suka ji labari matan ministoci ko ce aka yada ai imra'atul azizi turawil fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban sai a yada wacce ta je ta faɗa ma wacce wacce ta faɗa ma wacce wacce falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أقبلنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر to daga ƙarshe ne sai ta ce sai suka ci ai su ma suna goyon bayan ta ai dole ya aikata abin nan da take neman yi annan ne fa koma wajen Allah madaukakin sarki إلا تصرف عني كيدهن عصب إليهن وأكن من الجاهلين يا الله مدوك في سكيك كوم من دون شر wannan fitina da na tsinci kaina a cikinta ya Allah ka fitar da ni daga cikinta ya Allah wallahi in baka kawo min dauki ba to zuciya ba ta da kaishi ba ta da kashi asbu ilayhin zan iya karkata kuma in zama cikin masu wauta to shine Allah madaukakin sarki fasarafa anhu kaidahun sai Allah madaukakin sarki ya kawar da sharrin su da makircin da suka shirya daga ban Annabi Yusuf alaihi salam to shine sai Allah ya ce duk mun yi haka ne kazalika mun yi haka ne linasrif anhu su'a domin mu kawar ma da Annabi Yusuf alaihi salam mummunan aiki wal fahsha da kuma zina innahu min ibadina al mukhlisi akwai qira'a al mukhlisin ay masadun kasra mukhlisin a matsayin annabi yusuf alaihissalam yana cikin masu bauta mana mu kaɗai yake bauta mawa ko kuma innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayin waɗanda muka tsarkake su muka tsabtace su muka ba su kariya qira'a ta farko ta fi ƙarfi innahu min ibadina al-mukhlisin aikin annabi yusuf alaihissalam shi yasa Allah ka masa taimako sai da ya zama mai bauta Allah shi kaɗai sai Allah ya kare shi daga sharrin waɗannan mata tun daga imra'atul aziz tun daga matar sarkin gari har zuwa sauran matan ministoci suka ce ai suna goyon bayanta to in ka zama bawan Allah sai Allah ya baka kariya sai ya tsare ka daga sabansa in kuma har ka saba masa to Allah ba zai baka ba sai ka ka tuba amma Allah madaukakin sarki baya mu'amala da bawansa bawansa ka zama ka bi Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ya baka kuma ka lalace Allah baya wannan mu'amala da bayansa Allah ka tsarkake mu fa innal mukhlisa lillahi malami tamiya ya ya zabi a farko ce cewa innahu min ibadina al mukhlisi ba innahu min ibadina al mukhla abin nan kai lamun ba sadu ba afwan dazu ay malamun kasra ko ay malamun fatha to ya zaɓi kisra ce fa innal mukhlisa lillahi lallai mutumin da ya tsantsance bauta ga Allah Allah kawai yake bauta mawa baya nufin kowa da bautarsa sai Allah zaqa min halawati ubudiyyatihi lillahi to ya dandani zaƙin bautar da yake ma Allah kenan ma yamna'uhu an ubudiyyatihi li ghayri abin da zai hana shi ba zai ba da bautarsa ga wannan Allah ba idan ka dandani ka tsantsance bauta ga Allah ka zama mai ikhlasi to ba yadda za a yi ka zama bawan wani in ba Allah ba Allah kawai za ka yi wa min halawati mahabbatihi lillah sannan kuma ya sha zakin soyayyar da yake ma Allah ma yamna'uhu an mahabbati ghayrihi abinda zai hana shi ya zama yayi soyayya da wani irin soyayyar da yake ma Allah duk soyayyar da zai ma wani to za ka zama mabi mai biyayya ce ga soyayyar da yake ma Allah madaukakin sarki duk soyayyar da masoyin Allah zai ma wani Allah to shar'i wannan soyayyar za ta zama mai biyayya ce ga soyayyar da yake ma Allah ba shi yasa za ka ga yana son waɗanda Allah ke son su sannan a gefe guda in Allah ya ce yana kin wasu shi ma zai zama yana kin su ba zai ce yana son su ba sannan ba zai yi kiyayya da masoyan Allah ba wannan ka'ida ce tabbatacciya إذ ليس عند القلب السليم دومن باب عند القلب السليم أزوجيا وتتك لافييا زوجيا تاك تجدا جدا أقوي القلب السليم أقوي القلب المريض أقوي القلب الميت أقوي القلب السليم زوجيا لافييا إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم malaman tafsiri suka ce alqalbu salim as-salim min al-kufri wan nifaq wal ma'siyati wal bid'ah zuciya lafiyayya ita ce zuciya da babu munafinci a cikin ta babu shirka a ciki sannan wannan zuciyar babu saban Allah a ciki sannan zuciyar babu bid'a a cikin ta ita ce ake ce mata alqalbu salim zuciya ta bi ita ce alqalbul marid alqalbul marid zuciya mara lafiya ita ce zuciyar da mutum musulmi ne amma kuma yana saba ma Allah yana fasikanci wannan zuciya tashi akwai ciwo a cikin ta maganin ta shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune suke ba ba ba ba ne ake ba da Aisha ba a maganin sune a maganin shine alqur'ani da sunna ai ta masa wa'azi ai ta masa wa'azi shi kuma ya rika kokarin biyayya a game da wannan wa'azin da ake masa ya rika kusantar mutanen kirki da haka zuciya take wankewa take wankewa take wankewa har wata rana wannan zuciyar ta warke saboda wannan maganin da ake sa mata na alkur'ani da sunna sannan akwai alqalbul mait akwai zuciya matacciya alqalbul mait zuciyar kafiri kenan ko zuciyar munafiki shi yasa Allah ta'ala ce afa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu ruhan نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخالد منها الله تعالى yana buga misali yake cewa afa man kana maitan yanzu wanda da matacce ne shi ai kafiri ne shi fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa wani haske na ilimi yamshi bihi fi nas yana tafiya da wannan hasken a cikin mutane shin zai zama kamar masaluhu fi dhulumati zai zama daidai da wanda yake cikin dukkai ba duhu daya ba laysa bi kharijin minha kuma ya kasa fita daga ciki shi yasa duk lokacin da zuciyarka kake saba ma Allah ba za ka samu natsuwa ba duk mutumin da ke saba ma Allah ba yi da natsuwar zuciya ana samun kwanciyar hankali ne da biyayya ga Allah ka kalla idan zuciyarka imaninka ya kai duk lokacin da baka yi sallah ba za ka ji baka natsuwa ka gwada wannan ya zama maka abun magwaji ma'auni duk lokacin da aka ce ga lokacin sallah ya baka yi sallah ba sai ka ji duk baka natsu ba in wani nufin ake sai ka ga duk ka takura in tafiya kake yi a mota sai ka ji ka takura in wani aiki kake kake yin sallar sai ka ji duk ka takura ba ma ka jin daɗin aiki wannan alama ce ta imani amma wanda zuciyar shi ta mutu ga baki daya ko zuciyar rashin lafiya ke damunta sai ya saba ma Allah bai jin komai amma ko ba zai samu natsuwa da dadin da ake samu ba shi yasa haka nan kawai in ya zauna sai jiran shi na baci kawai haka nan ba abin da aka mishi ba wanda ya bata mishi rai sai ya zauna kawai ran shi ta baci a banza saban Allah to duk zuciyar da ta kasance lafiyayya to za ta zama ba ta da in laisa inda alqalbi salimi ahla wala alazzu wala atyabu wala asar wala an'amu min من الإيمان من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له wannan zuciyar lafiyayya ba za ta zama tana da ahala ba ta da wani abin da ya fi zaki a wajenta wala alazzu kuma sannan ba ta da wani abin da ya fi mata daɗi wala atyabu kuma babu wani abin da ya fi mata tsarki da daɗi wala asabbu sannan ba ta da abin da ke sa ta farin ciki wala an'amu sannan wannan zuciyar ba ta da wani abin da ke sa ta ta ji ni'ima min halawatin imani fiye da wannan zakin imani idan zuciyarka ta ɗanɗana zaƙin imani da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai to zai zama ba wani abin da kake jin daɗinsa fiye da wannan imanin naka kuɗi ba za su zama suna da daɗi a wajen ka ba ba su dama ba su ba da daɗi wani zuwan kana zaune lafiyar kalau ma baka da kuɗi sai ga hankalinka ya fi kwanciya amma kana samun su sai kuma ka fara tunanin to yanzu me zan yi da kaza me zan yi da kaza me zan yi da kaza me zan yi da kaza sai ka ji kuma duk ka bi gwanzuma ga dukiya a hannu amma imani shi ke baka natsuwa ya sa ka zama mai daɗi ko baka da kuɗi sai ka shiga mutane kana annashuwa kana bushasha bushasha ta fuska ba tare da wani ya gane halin da kake ciki ba saboda wannan natsuwar da Allah ta'ala ya baka ta kwanciyar hankalin imani da kuma bautar da kake ma Allah madaukakin sarki da kuma soyayyar da kake ma Allah madaukakin sarki min halawatin imanin mutadammini fiye da wannan zakin imanin wanda ya kunshi ubudiyyatahu lillahi bautar da yake ma Allah wa mahabbatahu lahu da kuma soyayyar da ita zuciya take ma Allah ba abin da ya kai wannan dadi shi yasa ka kalli ka kalli kafirai duk abin da suke yi na wani jin dadi da kawar wallahi ba su da dadin ba su da rai ba su da dadi a zuciyarsu shi yasa zaka ga wani daga cikin su dan karamin abu sai yasa shi kawai sai bari ya kashe kanshi duk mutumin da kaga ya zabo ya daina rayuwar duniya da kansa to ka tuhumi imanin sa me yasa malaman mu suka yi sabani akan yi masa sallah da yi masa wanka da rufe shi a makabartan musulmi al-muntahi qatilu nafsihi mutumin da ya kashe kansa so da ana shakka ne a gaba da imanin shi dan me zaka ce ka gani da rayuwar duniyar nan annabi sama cewa ma ya kakkai fatan ma Allah ta'ala ya dauran ka la yatamanna yanna ahadukum al-mauta bi dhurrin asabi kada ɗayan kuwa idan damuwa ta mishi yawa sai ce Allah ya kashe shi ya huta a ba ka fatan mutuwa to ina ga kuma ba wai kai fatan a dauran ka ba kai ne da kanka zaka zo ka ce ma kai ka gaji da zaman duniyar nan bari ka kashe kanka shikenan sai mutum ya rubuta wasiƙa ya ajiye ka a zargi kowa sai ya rubuta cewa ka a zargi kowa shine ya kashe kanshi sakamakon abu kaza ya nemi wata yarinya an ce ba za a bashi ita ba ko shikenan ita ta ci gaba da rayuwa shi kuma ya kashe kanshi ya shiga wuta ko kuma ita an ce ba za a ba ta wani ba shikenan ko kuma a'a ai tunda aka kore shi a university kuma ya kai final year shekarar ƙarshe to shi rayuwar ma ta zo ƙarshe shi yana ganin akhirul hayati aljami'atu ƙarshen rayuwa a jami'a ake wawa to kaga rashin imani ko raunin imani ne a zuciya har mutum zai tunanin cewa bari ya kauda wannan rayuwar tasa wadda da ita ake neman lahira ba shi yasa manzo sallallahu ya ce mai burin mutuwa la'allahu muhsinun fa in kana muhsinan fala'allahu yazdadu idan kai mutumin kirki ne dan me za ka yi fatan ka mutu ana fatan wannan rayuwar da za ka ci gaba da yi sai ka ƙara alheri sakamakon alherin da kake wa in kana musi'an fala'allahu yasta'tibu idan kuma mai muna na aiki ne ana fatan kile ma kanshi fada ya tuba kafin rayuwar tashi ta kare to dan me zaka ce bari ka zaba kawai shikenan mutum ya ce wai ya zabu ya mutu shi bari ya mutu kawai to da ka zakin imani shi ke sa ka ji dadin rayuwar duniyar nan shi yasa manzo Allah sama idza hazabahu amrun fazi'a ila salati annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya cakuɗe masa abubuwa sun yawa kafirai sun shirya makirci an shirya can an shirya can an shirya can to fazi'a ila sala sai man sama kawai ya ce a tashi ai sallah shi yasa sai ka daina cewa arihna biha ya bilal bilal kira mana sallah mu samu hutu in aka kira sallah sai man sama ya ji daɗi in ya shiga yana ba da sallah sai ya samu natsuwa al-musalli yunadi rabbahu mai sallah yana gana da ubangijin sani manzo su mai ce waju ila qurratu aini fi salat an sanya min sanyin ido na da sanyin zuciyata in na shiga sallah duk damuwar da Annabi sallama ya shiga to in ya shiga sallah sai wannan damuwar ta fara haka ake son kowannen mai zama idan al'amari ya cakuɗe maka matarka ta ɓata ma rai matanka suka ɓata maka rai in ba ɗaya bace ƴaƴanka suka dugunzuma maka rai wani ya dugunzuma maka rai ba zagi za ka yi ta yi ba kawai sai ka miƙe kawai sai ka kabbarta sallah ko ka je ka yi alwala sai ka je ka yi alwala akwai hadisi duk da isnadinsa yana da rauni cewa idza ghadiba ahadukum falyatawadda idan ɗayan ku hushi ya zo masa to ya je ya alwala hadisi ne isnadinsa na da rauni amma ma'anarsa mai kyau ce shi yasa ma har sai suke fassarawa hadisin suke cewa fa innal ghadaba min ash-shaytan wal wudu'u yunfi'u ghadab ash-shaytan ko kuma su fassara su ce fa innal ghadaba min ash-shaytan wash-shaytanu khuliqa min nar والوضوء والوضوء يكون بالماء فيطفئ الماء النار ai shedan daga wuta aka halicce shi ko to fushi daga shedan yake shedan ne yake zuga mutum ya ta hasala ya ta zage zage ya ta miyagun maganganu to idan aka bata maka rai to sai ka kama alwala shikenan sai wannan sanyin ruwan sai ya kashe wannan wutar ta shedan shike ga kuma hadisi sahihi wanda manzon sama ya ce ya ga wani yana kufula yana fushi manzo sun yace inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la dhahaba anhu ghadabu ni na san abin da zai faɗi da zai faɗi wannan abun kushin shi zai tafi yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kushin shi zai tafi hadisi yana cikin bukhari da sauran littafai na hadisi to kaga shine wannan so da ka zuciya ba ta da wani abu mai daɗi fiye da mai fiye da bautar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma soyayya da take ma Allah madaukakin sarki wa ikhlafahu dina lahu sannan kuma da tsantsance wanda ita zuciya take ma Allah a wajen ibada wato addini ga baki daya wannan zuciya haka take kuma idan ta zama lafiyayya warkacciyar zuciya kenan zuciyar da babu ciwo a cikin ta ba fa ciwon likita ba wanda zaka je wajen likita kace zuciyarka tana bugawa da yawa a ana maganar lalacewar zuciya duk da idan zuciya ta lalace ta wannan bangaren to kuma za ta rika bugawa ba ta rika aikin da ba shi kenan ba a rasa gane kan mutum wadalika yaqtadi injizab alqalb ila Allah kuma wannan na hukunta a ja zuciya a kai ta ga Allah idan zuciya ta zama Allah kawai take bauta bawa Allah kawai take su ta tsantsance bauta ga Allah madaukakin sarki wannan yana jan ita zuciyar ya fizge ta ya mai da ita kawai ta zama ta Allah ba mai juya ta sai Allah fayyasir alqalbu muniban ila Allah sai zuciya ta zama kullun muniban mai komawa ila Allah zuwa ga Allah khaifan minhu zuciyar ta zama Allah kawai take tsoro ghajiban rahiban sannan kuma zuciyar tana kwaɗayi ne a wajen Allah rahiban sannan kuma tana jin tsoron Allah shi kadai ba ta jin tsoron kowa in ba Allah so daga ba zai zama wani abin da ya zama na saban Allah ta biye ma wani ba saboda tana jin tsoro sai ta yi da wannan saban Allah kama qala ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki ya ce man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib sakamakon yan aljanna waye zai shiga aljanna man khashiyar rahman bil ghaibi shine wanda ya tsoraci Allah madaukakin sarki bil ghaibi a fake ba mai ganin ka sai Allah daga kai sai kai a daki ka zama mai tsoron Allah daga kai sai kai a office ka zama mai tsoron Allah shine alqalbul munib din waja'a bi qalbin munib kuma sannan wannan mutumin da zai shiga aljanna waja'a yazo wajen Allah madaukakin sarki bi qalbin munibin da zuciya wacce take mai tuba ga Allah madaukakin sarki al-Imam at-Tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yace man khafa Allah fi dunya min qabli an yalqahu fa ata'ahu wattaba'a amra da Allah yace man khashiya ar-rahman bil ghalib bil ghaibi man khafa Allah ta'ala shine duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki fi dunya a cikin duniya min qabli an yalqa tun kafin ya haɗu da Allah fa ata'ahu sai ma Allah biyayya wattaba'a amrahu kuma ya rika bin umarnin Allah sannan waja'a bi qalbin munib sai yace waja'a bi qalbin ta'ibin min zunubi waja'a bi qalbin ta'ibin min zunubihi shine waja'a bi qalbin munib alqalbu almunib huwa alqalbu ta'ib zuciya ne tuba shi wannan tuba Allah madaukakin sarki ya kaddara sai mun saba masa saboda Allah yana da wasu sunaye ka'ida kuma la budda an ta'amala a'ma asma'ullahi ta'ala amalaha kowane suna na Allah yana da aikin da yake yi in ka ce arrazzaku sunan Allah to arrazzaku na hukunta ne cewa Allah shine mai azurtawa Allah al'alimu ne yana hukunta ne ilimi a hannunsa yake shi yake ba da ilimi in ka ce alfattahu Allah shine mai budewa shi ke bude hanyoyin arziki ga kowa ya bude hanyoyin samu da wadata ga kowa to Allah na da sunan al-ghafur yana da al-afu yana da at-tawwab yana da qabilut tawwab idan ba za a yi saban Allah ba Allah bai kaddara a taba masa ba ya za a yi waɗannan sunayen sun yi aiki shi yasa sai annabi sallallahu yake cewa law lam yuridillahu an yu'sa lama khalaqa iblisa hadisi ne sahihi annabi sallallahu yace da Allah bai san a taba masa to da ba zai halici shedan ba amma sai ya halici shedan saboda saboda a saba ma Allah madaukakin sarki in an saba masa waɗanda Allah ya nufin su da alkhairi in sun yi saba sai su tuba Allah madaukakin sarki yana da wata sunnarsa idan ka saba masa ba wajen wanda zaka je sai wajen shi yanzu idan ɗa ya saba ma baban shi kila zai iya guduwa ya koma gidan wani wanda baban ke jin maganarsa ya je a can zai kwana a rana ce lafiya ka zo ya kama mutu mutu ya zauna da shi ce wai me ke faruwa ne ai baban mu ne kaza yi kaza yi kaza kuma ina jin tsoron idan na je zai min kaza da kaza sai to shikenan kwanatin da dare yayi gobe za mu je ni da kai to shi Allah in ka saba mishi wajen shi zaka ci ba wajen wanda zaka ba wajen shi ba in ka saba ma Allah to tafi kawai ka ce ya Allah gani na saba na tuba amma yanzu na dawo kenan dama ma'ana at-taubatu abudu wal audatu in an ce taba ay raja'a wa ada to shine kuma inabar nan anaba yunibu inabata ya zama munibun kenan mai tuba ce so daga ana buƙatar mu kullum mu zama masu tuba in kai sako da safe to yi kokari kafin rana ta faɗi ka tuba daga wannan saban da kai ka kuma roki Allah Allah kai ya sake mai da kai ka aikata wannan saban wannan alama ce ta imani in kuma Allah ya sake jarraban mutum da wannan saban to ya kokari ya sake tuba haka haka mutum zai kai har ya koma ga Allah madaukakin sarki abinda ake fata shine kada mutum ya mutu akan wani sako bai tuba ba amma in ya taba yin saban nan ya tuba kowanne sako ne a duniya Allah zai iya gafarta masa inda ya tuba amma kada ka sake ka tuba kai kada ka sake ka mutu ba ka tuba shi yasa sai ka rika istighfari istighfarin da manzon sama ya karanta sai ka rika yin sa sai ka yi shi kullum ya zama tare da shi take sannan bayan istighfari da baki kana kuma kokarin matsa ma kanka daina saban Allah miyagun abokanai da suke ja ka saba ma Allah kai baran-baran da su ka kaurace musu ba yadda za ka yi ka ce kana kana son ka tuba ka daina saba ma Allah amma kuma kana tare da abokanan sabo domin za su zuga ka za su zuga ko su ma za su taimake ka su karfafi gwiwarka su taimaka maka wajen saba yanzu ya ɗabi'a ce sananniya duk mashaya masu shaye-shaye za su iya siya ma ɗan uwansu abin sha na maye na ɗari biyu amma ba za su iya siya mishi waren naira ashirin ba kaga ɗaya cikin goma kenan sai su sai masa abin maye na ɗari biyu amma ba za su iya ce masa abin nan waren naira ashirin ba ya ci saboda ne saboda ai ba sa son ya tuba ne in ya tuba ya musu gibi ya rage musu mabiya domin su wakilan shedan ne shedan kuma kullun su yake rundunarsa ta yawa yadda kake yadda ake son a ƙara a musulunci a ƙara a kirki to haka shi kuma shedan yake kokarin shi ma rundunarsa ta ƙara yawa a daina saba a daina a daina biyayya ga Allah a daina komai duk abin da yake da alaka da Allah a daina yi to shine waja'a bi qalbin munib da yazo ma Allah subhanahu wataala bi qalbin munib zuciya wacce take mai tuba Allah na buƙatar bawansa ku duba yadda manzo sama ya buga mana misali na tuba yadda Allah ke son bawa ya tuba annabi sama ya ce lallahu ashaddu farha bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana bi 'ardin falasi wa kana 'ala rahilatihi فانفلتت منه فأيس منها وأتى واستظل تحت شجرة فبينما هو كذلك إذ هي بها إذ هو بها قائمة فأخذ بحيطانها وقال من شدة البرد اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخضع من شدة البرد Allah ya fi farin ciki fiye da mutumin in bawansa ya tuba Allah ya fi farin ciki da haka fiye da ɗayanku ya kasance a dokar daji kamar a ce ka shiga dajin falgori ko kuma dajin yankari misali mutum yana tafiya a motar shi shi ke yana tafiya a motar shi sai ya ga an sa this way only for animals wannan hanyar ta dabbobi ce kawai ko kuma a sa lions are crossing this way za ku kana tsallaka wannan hanyar yana cikin nan ma kawai sai hango wata zakanya mace ta zo ta yana tuka motar a nan kuma kawai shi kenan sai motar nan ta tsaya kaf a tsakiyar hanya yana nan tsaye sai zaki ya zo ya wuce ta gaban shi namiji can kuma ta baya sai hango ta ta gilas ta ta madubi sai hango zakanya mace ai ta fi bala'i ko sai hango ta ta wuce yana nan sai ga kuma wata damisa ita kuma sai can ya zai zama yeki yeki yeki mota ta ki tashi ya daddage gilasai ko ba matakin farko bake ne gani ne me za a yi kuma shi kadai ka san idan musiba ka ku biyu ne tana da dan sauki yan maganar nan da za ku tsare kai kuna dan majuna to sakan dan haffafa sakan dan sauƙaƙa damuwa amma mutum shi kadai shine bahaushe ya ce mutuwar yawa kaka ai lokacin muna makaranta idan muka yi latti to muka ga muna da yawa sai ka kawai ka saki jikinka ba damuwa ko shi ne bulala ai zai gaji kafin ya zane ku dukan sai kai sa'a ma kila kai ne na talatin kafin na ya gaji jikin shi ya gaji wannan can ya musu da karfi kai kuwa ana zuwa ta wajen kashi kenan sai kila pap pap ya wuce ya ce ka wuce to ya gaji to kai kadai to mutum yana cikin wannan yanayin shi manzo sama a lokacin ya buga misali ne da dabba yana kan abin hawansa raƙumi ne ko doki ne ko jaki ko alfadari ababen da ake hawa a tafiya da su a wancan lokacin shikenan kuma abincinsa wa alaiha ta'amuhu wa sharabu akan wannan abin hawan akwai abincinsa akwai abin shansa sannan a dokar daji sai kawai wannan dabbar tasa ko abin hawan nasa ya tsaye ya bashi kawai ya miƙa wuya ga Allah kawai ya samu wata bishiya ya gida a ƙashinta kawai yana jiran Allah masa hukunci ko wani naman jeji ya zo ya cinye shi ko kuma wani abu mai kama da haka yana wannan yanayin kawai sai ga dabbar tasa ko abin hawan nasa ya zo gabansa ya tsaya ya biye farin ciki ya kama akalan wannan dabbar tasa ya haye kayansa saboda tsananin saboda tsananin farin ciki sai ya kuskure ya ce ya Allah ni ne ubangijinka kai ne bawana to Allah ya fi wannan bawan farin ciki in ka tuba in na tuba in muka tuba kaga abin da ake bukata ke shi yasa Allah mu da kuke ce mu tuba to wannan yana da tasiri duk yana cikin imani idil muhibbu domin masoyi ya khafu min zawali matlubi kullun yana jin tsoron kada abin da yake nema yake so ya kubuce masa yanzu mutumin da ya zama masoyin kudi ai kullun tunaninsa ya ya kudin za su ta karuwa ko ka siyo kasa kullun kana jin tsoron yanzu idan a ce wannan abu da nake nema ko nake so ya kubuce min ya zan yi to bawa ana son kullun ya rika tunanin yana tsoron Allah madaukakin sarki yanzu yadda nake nan Allah ce baya sona ya zan yi mutum ya rika wannan tunanin aw husuli marhubihi sannan kuma ko da yaushe masoyi yana jin tsoron abin da yake jin tsoron ya same shi abin da yake jin tsoro ya same shi to yana jin tsoron wannan ai kana jin tsoron abinda kace gudu ya same ka a game da masoyinka fala yakunu abdullah wa muhibbuhu illa baina khawfin wa raja'i ko da yaushe bawan Allah baya rayuwa sai a tsakanin khawfi da kuma raja'i me khawf ya zama yana jin tsoro tsoron kada fa Allah ya sa shi abu sai mu rika jin wannan a cikin zuciyarmu wa raja'in sannan kuma mu zama muna fatan Allah madaukaki kake samu aljanna da waɗannan fukafukan guda biyu ake bauta ma Allah alkhawfu da arraja kuma dama kana da soyayyar da kake ma Allah madaukakin sarki to sai waɗannan guda biyu sai su zama suna bin soyayya ita soyayya a cikin bauta kaman kai ne gawa kaman kai ne ga tsuntsu idan aka balla kan tsuntsu ya ina yake yanzu aka guntula kan tsuntsu yanzu ya zama me ya zama mushe ko to sai ga kansa amma kuma ba shi da fukafukai zai iya tashi sai dai ta me sai dai tafiya a ƙasa tsuntsu a ƙasa kaga ya tashi daga tsa'irun ai dama an sa masa tsa'irun ne li'annahu yatiru ai an ce ma tsuntsu tsuntsu saboda yana tashi ne sunansa tsa'irun li'annahu yaf'alu at-tayran saboda yana tashi ne laula qayranuhu lama summiya ta'ira shi yasa ai bature balarabe da aka yi jirgin sama sai ya kalli wanda suna zai kira shi ai balaraban da bai wuce shekara bai ina jin kaman jirgin sama kirkiro jirgin sama ya kai shekara 150 a duniya bai kai ba jirgin sama ya kai bai kai shekara daban jin jirgin sama ya kai shekara 150 da kirkiro shi to mu ce ma 200 jirgin sama wannan jirgin saman da ake shiga a ta yawo a ciki to da aka kirkiro jirgin sama balarabe da ya kalle shi sai ya sa masa suna tsayyaratun tsayyaratun mai yawan tashi harini to kai shine soyayya fuka-fukai guda biyu kuma na tsuntsu a wajen bautar Allah muke buga mana misali su kuma su ne alkhawfu da arraja'u alkhawfu tsoro kana bauta ma Allah yanzu wannan da aikin da nake karatun nan da nake yi sallar da nake azumin da nake yi kaza biyayya ga iyaye kyautata ma kaza duka yanzu idan Allah bai ansa ba ya zame karka jin wannan a ranka sannan a gefe guda arraja'u arraja'u ka rika fatan kuma Allah ya ansa to haka zaka zama bawan Allah in kai sallah ka ji to yanzu idan Allah bai ansa sallan nan ba ya zan yi ni waye ne me zan zama in aka je lahira a ce duk sallar da nake Allah baya ansa ai na shiga uku na lalace a gefe guda kuma sai karkadin ai Allah zai ansa kana fata to da waɗannan fukafukan ne ake bauta ma Allah mahabba soyayyar da kake ma Allah ita ce kan tsintsin su kuma waɗannan su ne fukafukai so da ka sai ya tashi ayyukan ka dama ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu in kai aikin alheri sama ake tafiya da shi kun ga wannan kenan kama qala ta'ala kaman yadda Allah ta'ala ya ce ulaika alladhina yad'una waɗannan da suke kiransu yabtaguna ila rabbihimul wasilata suna neman tsanantuwa zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrab to wai da su da wadancan din waye yafi kusanci da Allah wa yarjuna rahmatahu ai suna fatan samun rahama Allah kun ga arraja'u wa yakhafuna azabahu su ma kuma ai suna jin tsoron azabar Allah inna azaba rabbika lalle azabar ubangijinka kana mahzuran ta kasance a bar tsoro azabar Allah a bar tsoro ce al-imam ibn jarir al-tabari rahmatullahi alayhi ya ruwaito da isnadi zuwa ga ibn mas'ud a cikin tafsirin sa cewa wannan ayar ta sauka ne a game da wasu musulmai kai wasu kafaran mutane da suke bauta ma aljanu aljanu suke bauta mawa fa aslama aljinniyuna sai waɗannan aljanun suka musulunta to shine sai Allah yake bada labari yake cewa waɗannan da mutane ke kama kafa da su mutum ya ce ai ba zai bauta ma Allah ba sai ya kama kafa da wani ce kai ba ka da tsarki dole sai ka kama kafa da wani shi wa ce man kafa ta shi ta tabbata da za ka rike ta duk wani wanda za ka rike shi ka ce wai ba za ka bauta Allah ba sai shi zai roƙa maka Allah ai ka yaudari kanka to shine na Allah yake raddi yace to su ma aljanun ai suna jin tsoron Allah kuma suna fatan Allah ya karɓi aikin su ne to ya za ka yi ka ce kai ma ba za ka yi irin nasu ba ai irin nasu ya kamata ka yi kai tsaye ka tafi wajen Allah Allah maɗaukakin sarki saboda ya tabbatar mana in ka roƙe shi baya buƙatar shamaki tsakaninka da wani tsakaninka da shi Allah bai buƙatar shamaki babu shamaki tsakaninka da Allah kai tsaye wajen shi kake idan aka yi ma'anin sama tambaya to idan Allah zai ba da amsa sai ya ce qul amma da aka ma'annin sama tambaya a game da Allah in za a roƙe shi sai Allah ya fi cewa ya ce kul saboda a nuna kai tsaye abin yake yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khayr yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtu min shay'in falil walidayni wal aqrabin yas'alunaka ma za yunfiquna qul al'afu kowanne da kul amma sai aka zo ne fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a kai tsaye ba kul ce idan bayina sun tambaye ka game da ni wa idza sa'alaka ibadi anni ko yaushe bayina suka tambaye ka game da ni to ga amsa na basu fa inni qaribun na bada amsa da kaina babu wasida har amsa fa inni qarib kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira na wanda ya roke ni idza da'ani in ya roke ni sirka Allah baya buƙatar tsani in zaka roki Allah tsanin ka shine ka yi kokari ka samu wani lokaci mai tsada ka gama aikin alkhairi sai ka ce ya Allah in ka san dan kai ne wannan aikin ya Allah ka biya min bukatata kana da wata damuwa to gabatar da sadaka sai ka ce ya Allah wannan sadakar da nayi ya Allah in ka san dan kai ne ya Allah ka ka yaye min wannan damuwar da nake ciki dan ka ya kishi ruwa yi sadaka ka ce ya Allah madaukakin sarki in ka san dan kai ne wannan sadaka ya Allah ka shirye min da wani ya matarka ta yi kaza duk abubuwan damuwa haka in wani abu kake nema na arziki a duniya sai ka gabatar da aikin alkhairi sai ka ce ya Allah in dan kai ne wannan aikin ya Allah to shine wasil wasilar da ake nema kawai shine ya Allah ta'ala ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kawai abin da ake bukata shine falyastajibu li su nemi amsawa ta al-istijaba shine ka nemi cewa ka ji cewa Allah kake son ya biya maka bukata wal yu'minu bi sannan kuma sharadin addu'a Allah ya amsa addu'a ka kai imani da Allah ka tabbatar da cewa Allah zai amshi addu'ar ta in kai wannan ba wanda zai ci kudin ka ba wanda ya ce ka aka ce ka je ka bashi wani abin nan ka ce addu'a ai dan Allah ake in ma za a yi sadaka shi ba mai addu'a aka ce ka ba sadaka ba ka je ka ba mabukaci sai kuma kai amfani da wannan sadakar da kai ka ce ya Allah mara kuzuki ka biya mun bukata amma ka siyar mishi da ka siyar da addu'a ka kace ya siyar maka da addu'a kenan ana sai da ibada Allah to kaga wannan kenan saboda ka bayan Allah ya khafuna Allah wa yarjuna rahmata yarjuna rahmat Allah wa yakhafuna azabahu suna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ji kansu ya shigar da su aljanna raja'i kenan shine fifike daya sannan wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah dama kuma inna azaba rabbika kana mahzuran lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar tsoro min alhazar alhazar alhazar shine takatsantsan abinda kake jin tsoron sa abinda kake kaffa kaffa da shi kai ya same ka to haka ake son mu zama kowa haka ake son ya zama ya bauta ma Allah khawfan min narihi wa raghbatan wa raja'an li jannatihi ya zama kana jin tsoron wutar Allah kuma kana fatan Allah madaukakin sarki ya shigar da kai aljannarsa in kai wannan kuma dama ga soyayya da kake ma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bamu wannan ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi